بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وقال ال طيبين الطاهرين المعصومين بما بقية الله في أرضي صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله muna ƙarshen suratul juma'a jiya mun karance duka sai dai ba mu bayanin ayan ƙarshe ba inda take cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin ko da ke ko ayan bayan ma akwai fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ard shi ma ba mu fassara ba ko mu ce ba mu bayani dangane da wannan ba fa idza qudayat as-salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun aya biyun karshe kenan zamu ce idan aka ƙara sallah sallan juma'a kenan to fantashiru fil ard ku yadu a ƙasa wabtagu min fadlillahi ku bi'i falalolin Allah واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون muku ambaci Allah ambato mai yawa don ku sami babban rabo a cikin tafsirin kummi ya ce ainihin ya'ani idza furiga minas salati fantashiru fil ardi ruwayan sai ce ala yawmus sabt wato ran asabat wato fantashiru fil ard da yawa mutane sun basar da an gama sallah sai ku tafi sai ku yaɗu a ƙasa domin sai ce ran yana nufin ku ku bi fararen Allah sai ce ran asabat a majma'ul bayan da an aroto daga Anas bin Malik daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi yace a fadin Allah ta'ala fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi yace laysat بطلب الدنيا ولكن إيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله da zaran ce wabta gomin fadar Allah ku da fararen Allah abinda kan faɗo a zukatan mutane da gaggawa shine bidan rayuwar duniya wato in kawai 'yan kasuwa ne ku koma kasuwa ku shiga da cinikin ku ko wani abu mai kama da haka to sai nan wannan wannan a hadisin anas ya ce ya ce aini daga annabi cewa laisar bida rabin duniya ba da bidan duniya ba ne a'a ya ce ziyartar mara lafiya da hadartar jana'iza da ziyarar dan uwa a musulunci da sauransu da sauransu ayyukan alkhairi yake nufi da ya har wala ya ce an roto daga umar bin yazid daga abi abdullahi ya ce inni la'arkabu fil hajati lati kafa allahu ma arkabu fiha illa masu an yara ni allahu azhafi tsanadil hala ya ce ni nikan yi nikan hau domin biyan bukatan da Allah ya wadatar da ni daga barinsa amma ba ina yin komai abu ne illa ina son mutane su ganni ne nikan waye gari adha wato da hantsi in fita fi talabar halal a bidan halal ina son mutane su ga cewa bidan halal a wato abin kirki ne wato lokaci sai in fita in hau in je neman wani abu na rayuwa ba domin lalai ina da bukata ba amma daidai ina son koya mu mutane ne su san cewa bidan halal shi ma ibada ne sai ce amma ta sama qaulul lahi azza ismuhu fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wafragu min fadlillah baka ji fadin Allah ta'ala ba cewa idan an gama sallah ku fadaran Allah to kaga wannan fassaran Imam Ja'far Sadiq ne karka kamanta naƙuli ne tsakanin wancan ruwayan Anas duk majal ne mai faɗi yawa wannan bai ka- kankara wancan ba shi wannan ya fassara shi da ainihin bidan halas ya ce ara'aita law anna rajulan dakhala baitan wa tinan alaihi wa- wa- wa- wa- wa tayyana alaihi babahu thumma qala rizqi yanzu da alayya akana yakunu hadha yanzu kana gani idan mutum ya je ɗakinsa ya kulle ƙofa ya ce ai arziki na zai sauka mini kana tsammanin haka nan zai kasance amma innahu ahadu thalatha alladhina la yustajabu lahum ya ce to in ko yayi haka nan yana daga cikin ukun da ba an sa masa addu'a qala qultu mai ruwa yace sai na tambaye shi man haula su wane ne wanda Allah baya amsa masa addu'a قال رجل تكون عنده امرأة فيدعو عليها فلا يجاب له متين yana da mata sai ya addu'a a kanta to ba za an samu ba za an samu sa ba لأن إسمتها في يده لو شاء أن يخليها سبيلها dun igiyanta na hannunsa in ya so yana iya sakan mata hanya wato ya ba na ya rabu da ita ke wa rajul yakunu lahu alhaqu ala rajul fala yashhadu alayhi fayahjuduhu haqqahu fayad'u alaihi fala yustajabu da mutumin da yake da haƙƙi akan wani mutum ba zai je kafa masa shaida akan haƙƙin nasa bane sai koma yana addu'a kansa to ba ba an sa masa li'annahu taraka ma umira bi ya bar abin da aka umarce shi in kana da haƙƙi sai ka bi da haƙƙinka والرجل يكون عنده شيء فل- فليجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له da mutumin da zai zama yana da wani abu sai ya zauna a gidansa ba zai fita ba intishar ya bai fita fita bidan shi ba kun ba zai bide shi ba sai ya zauna yana addu'a to ba za a ansa masa to shi kaga intishari fil ard bidan arziki kenan an fahimta ya to amma kamar da aka ce ran asabar kaga shi ya ce ruwa ya zo ran asabar ne nan kuma kuma shi yin irin wannan warwaya an abi abdullahi alaihi salam annahu qala as-salatu yawmul jumu'a wal intisharu yawmus sabt sallah ran juma'a bidan arziki kuma fa ran asabar yawa cikin cikin maganar nake jiya yanzu an ce ran asabar din ranan zama ne a gida ana yahudanci ran lahadi kuma shi ranan fita ne kila a wani aiki amma dai kuma shi kenan shi ma dai ana zaman gida ne shi lahadi shi ma guzanci ne asalin sunday daga wato ranar ibadan rana ne wanda wani sarki Kustantin shi ya kafa doka cewa jama'a duk su fita aiki in bandaran lahadi ranar bautar rana don ba su aiki rana to daga baya nasara suka koma da ranar ranar bautar rana su har yanzu akwai masu seven days adventures suna da awan cewa lallai ba a rubuta musu su aiki su ibada ran lahadi ba ran ran asabar aka ce musu amma sarki Constantine ne sarkin Roma shi ne kafa dokan lahadi amma bai da dangantaka da addini amma Allah ya halin ya zama addini tunda sun mai shi dama addinan su suka kirkiro amma yanzu ana musu to kaga intishari mu a wurin yaushe ne ranar intishari fita neman arziki yaushe asabat to shi ne har wala yau shi kenan wannan daga cikin intishari din ya akwai wannan wannan da fa'ida daga cikin a cikin kafi da ruwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce idan salla ahadukumul maktubata wa kharaja min al masjid falyaqif bi babil masjid thumma liyaqul allahumma da'awtani fa ajabtu da'wataka wa sallaitu maktubataka wa antashartu fi ardika kama amartani fa as'aluka min fadlika al amala bi ta'atika wajtinaba sakhatika wal kafafa fi rizqi bi rahmatika wato yace idan ɗayan ku yayi sallan da aka rubuta masa sallan farali ke ya fita daga masallaci to ya tsaya kofar masallacin ya yi wannan addu'a ya ce ya Allah ka kira ni na ansa kiranka na sal- na sallaci abin da ka rubuta mini to kuma wanta shartu fi am- bi ardika kama amar amartani inda shari kaga ka fita ka bi bi- saboda kan kuma na fita dan tafi a cikin kasanka don bi dan arzikinka kamar yadda ka umarce ni saboda ka ina roƙonka daga falalanka aiki in yi aiki da da'a ɗinka in nisanci fushinka kuma in gamsu da, da arziki daga rahamarka wal ka fasa su rizki bi rahmatika arola wannan kuma ah, hadisin Ab- abu zar daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa man ittasa yawla yawm al-jum'a fa asana ghuslahu wa labisa salaha thiyabihi wa massa min min ibi bai- baitihi aw duhunihi thumma lam yufarriq bayna sanayn ghafara Allahu lahu ma bainahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra wa ziyadati salasati ayyamin ba'da yace wanda yayi wanka ran juma'a ya kyautata wankansa ya sa tufansa mai kyau ya kuma sa turare ko mai wala Allah mai ruwayan ya faɗa haka nan yana yi wa turare ya kuma sa mai sannan kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba sun malam mai faru bayan ita ne bai bai raba tsakanin mutum biyu ba in ana in ana in ana azumi ba a sa turaren wuta makaruhi ne shakan turaren wuta ana azumi yanzu mu alhamdulillah muna magana kan wanka ne abin da ya kamata mutane su yi wanka su sa turare ne sai su zo su kanshe shawuri in mutum ɗaya ya zo ƙazami yana iya warware wurin nan to zai koma da laifin warara mana wuri Eh, wanda ya zo kuma ya kanshe sha zai koma da ladan kanshe shawa to duba ka gani zaka zo da zaka koma da zanubin warara mana wuri ne ko zaka koma da da da ladan kanshe sha mana zaɓi na zaɓa ya ce nan nan muna muna cikin karatu ne da ce to bai kuma raba tsakanin biyu bayan yayi wanka ya ya sa tufa mai kyau ya sa turare ya sa mai sannan kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba ma'ana bai haddasa fada ba kenan ba to gafarar lahu lahu ma baina huwa bainar juma'atul ukhra Allah zai gafarta masa abin da ke tsakaninsa da wata juma'a mai zuwa wa ziyadatu salasata ayyamin ba da da ma karin kwana uku bayan zunubin kwana goma ke na masu zuwa daga nan har zuwa wata juma'a har ma da karin kwana goma أورده البخاري في الصحيح البخاري يفتد وانا صحيح sannan kuma salman taimi ya roto daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yace inna la inna lillahi azza wa jalla fi kulli juma'atin sittatu mi'ati alfi atiqi minan nar kulluhum adistawjaba nar Allah yana da mutum dubu sittimai ta alf dubu ɗari shida duk ranar juma'a yana yanta dubu shida kowannensu ya cancanci shiga wuta duk ranar juma'a kenan ballantana kuma kamar da makaranta wannan ainihin juma'ar ramadan fa wanda shi aka ce kullum ana yantawa ne ran juma'a a nunnunka abinda aka yanta tun farkon juma'a din tun farkon na makon ranar kuma in an koma goman karshe kuma a idun ya ƙara nunnunkuwa sannan ranar karshe a ƙara nunkin ba nunki insha Allah wannan babin shi daban ne da sai rin bashi na kuma ya fararen wannan a fararen juma'a ya kawo shi to wannan wannan fassaran bai za ku da yata salatu fantashiru kenan fil ard ubtagu min fadlillah to sai ayan karshe wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'im in suka ga tijara ciniki kenan aul hawan ko wargi wasanni kenan in faddu ilaiha sai su watse zuwa gare ga wannan ciniki din da wasanni din wata rakuka ka'iman su barka tsaye wannan wannan kamar da ke faɗi a jiya cewa ainihin wannan duk tafsirin kowa ne abin da ya ce ke cewa wannan wani abu ne ya faru wanda yake ruwayoyi da dama sun zo da wannan daga ciki bari mu kawo wasu daga ciki na a cikin akwai a ruwayan jabir bin abdullah al-ansari ya ce akbala irin wa nahanu nusalli ma a rasulullah sallallahu alaihi wa فانفض الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم ayari ne ya zo muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wannan abin da yake a wani hannu nusalli amma da yawa ruwaya sun ce ana annabi yana hudu ba amma wannan ruwayan na jabir bin abdullahi ya ce suna sallah sai zama ba wanda ya wanzu sai mutum goma sha biyu ya ce yana cikinsu shi jabir ɗin sai wannan aya ta sauka fanazalat wai zara au tijaratun aula hawa kuma hassan da abu malik suka roito cewa asaba ahlul madinati ju'un wagila sa'ir faqadama dahiyatu bin خليفة بتجارة زيت من الشام والنبي يخطبه يوم الجمعة wannan ruwayan nasu cewa yunwa ta sami mutanen madina da tsadan kayayyaki to sai da hiyatu bin khalifa wani wani attajiri ya gabato da tijaran mai kayan mai kayan sayarwa na man girki daga sham alhali annabi sallallahu alaihi wa yana hudu ba ranar juma'a wannan bisa hasab wannan ruwayan kenan cewa shi kuma hudu ba ba kamar ruwayan jabir da yanar kuma sallah ne ba falan ma ra'auhu qamu ilaihi bil baqi hajjata an yasbiqu ilaihi an yusbaqu khair an yusbaqu ilaihi da suka gan shi sai suka miƙe suka je gare shi gudun kada a riga su gare shi kar kar su tsaya su su tsaya a gama sallah su je su samu an riga an tsaya falam ya buƙa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi illa rahadu fa nazalat al-aya sai zan ba wanda ya saura tare da annabi sai sai waɗansu mutane kaɗan sai wannan aya ta sauka fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi law an law annahu tataba'atum hatta la yabqa ahadun minkum la sada bikum mulwadi nara yace na rantsa da wanda zai naki hannunsa da ba da a ce duk cikan ku duk kun tabi kun ya zama ba wanda ya saura tare da ni to da ainihin wuta ta kwarara zuwa wannan wadin na kwato da ta sau kwara kona a cikin wani littafi da ake ce ma awali lali a mukatil bin suleiman ya ruwaito ya ce muna cikin muna tare bayin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a iz aqdama dahiyatul kalbi min ash-sham bi tijara yace a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin hudu ba ranar juma'a sai dahiyatul kalbi shine dai wannan wancan a wannan a wancan ruwayan an ce sunansa dahiyat bin khalifa to alkalnin kuma ya kara da alkalbi kabila ce da ya zo min sham bi tijara wa kana idza qadima lam yabqa min fil madinati atiqun illa atatku ya ce kuma ya kasance idan ya gaba ya zo daga ya zo madina to ba wata yarinya atik ana ana ce yarinya budurwa hakan ana ce mata atik al-atik jariyatun awwalu ma adrakat أي التي بين الإدراك والتأنيس سميت بذلك لأنها أتقد من أتقد من خدمة أبويها walam yadrika zawj ba'd wato ta an ce mata kanan ne don ana ce mata atik saboda an yanzu an yanta ta daga yin hidiman iyayenta kuma bata yi aure ba to budurwa dai kawai wato ya kasance in ya zo madina yan mata sukan zabura su je can wa kana yaqaddimu idza qadima bi kulli ma yahtaju ilayhi an-nasu min daqiqin wa burrin wa ghairi ya kasance kuma in ya zo yakan ga zo da duk abin da mutane suke da bukata ya zuwa gare shi na gari gari ba garin alkama kenan da burbur alkama kenan da sauransu da bukatun mutane ba kamar wata ruwaya da makaranta ya ce zait ba zait kawai ce mai to ka man girki to kaga da da garin girki da alkama da mai da duk abin da mutane suke bukata thumma durba duful li yu'dhana nasu bi qudumihi sannan sai aka buga ganguna domin a yi a sanar da mutane a shelanta ma mutane da gabatowansa fa ya harjun nasu fa ya taba umin wato ko yana faɗin abin da aka saba yake in ya zo sai a buga ganguna wa a ganguna nan an ji su alaman isowan ayare kenan to sai jama'a duk su firfito sai su yi فقدم ذات جمعة وكان قبل أن يسلم أن يسلم sai gabato ana ranar juma'a lokacin shi bai musulunta ba shi da hiya dinan da hiya tafi na khalifa al-kalbi a lokacin bai musulunta ba ya yi daga baya musulunta ke wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya khutba ala al-minbar ya gabato kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana khutba akan minbar fa kharaja an-nasu falam yabqa fil masjid illa 12 sai duk mutane suka fita ba wanda ya saura sai mutum goma sha biyu فقال النبي صلى الله عليه وآله لولا هؤلاء لثومت عليهم الحجارة من السماء da ba don waɗannan ba waɗannan sha biyu da suka zargi ba ke da ainihin an sauko musu da wuta daga sama wanzarallahu al'ayata fi suratul juma'a sai Allah ya saukar da wannan aya a suratul juma'a a cikin tafsirin kummi inda yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana sallah ne da mutane ranar juma'a sai ayari ta shigo a gaban su ana buga ganguna ban karanto muna karanta wannan na karanta wala Allah gara mutum ya ji shi yadda yake kana rasulullah sallallahu alaihi wa yusalli bin nas yawm al-jum'a wa dakhala al-mira bayna yadayha qaumun yadribuna bid-dufufi wal mala'i gaban wannan ayarin akwai mutane suna buga ganguna da kayan wasanni kayan kaɗe-kaɗe kira kago kamar da bushe-bushe kenan fataraka nasu salata wa marru yanzuruna ilai sai su mutane suka bar sallah suka je suka suna kallo kaga ba sai banda banda siyayya har da ma kallon kida da busa don Allah ta'ala tijara wa lahau yawa fa anzala Allah wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infadu ilayha hayya zuwa wallahu khabir khairu raziqin har wala a wani ruwaya ya ce ya kawo isnadi mai tsawo daga abi basir ya ce an tambaye shi dangane da juma'a yaya annabi ya kasance yana hudu ba قال كان يخطب قائما فإن الله يقول wa tarakuka qa'ima ya wato wannan ma yana da cikin abin da ya nuna wala Allah manzo Allah yana hudu ba ne ba yana sallah ba tun da kalman wa tarakuka qa'ima to amma ta yi wa tarakuka qa'iman tusalli wallahu alam masu shi yana cewa wannan hudu ba ne tarakuka qa'ima yana nufin kana hudu ba ne a tsaye sai suka barka don don akwai wanda suka daga baya da wani sarkin musulmi ainihin ya ga cewa tsayuwan ya ishe shi kuma gashi ma dai yana da yana da taiba da katon ciki mun da hikul batsini rahabul bul'um in ya zauna yakan ɗauki cikinsa ya ɗora a cinyoyinsa to da ya ga tsayuwa kam da wahala to a fada sai ya ce shi ba wata ba wani hadisi ne da ya nuna annabi yakan yi hudu ba a zaune to sai fadawa suka ce za a bincika ranka ya dade to sai da daddare suka bata hankalin dare kashe gari suka zo da hadisi wa hadabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'ima salatul batara suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu huduba yana majalisa majalisa afwan wa hadabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisa sai ce yawa to sai shiga zama sai ya zauna ya hudubansa a zaune in ya gama huduba na daya a kawo masa tire dauke da abubuwa ya dan tattaba sannan ya ce a kawar hakori yayi zafi sai a kawar sai ya shi huduba ta biyu sannan ya sannan ya taso a yi sallah to shi kenan ta iya Allah yake Allah da inda yake ya kawo hudu ba ainihin a tsaye ake ba a zaune ba in ba haka ba ba bukatan magana to wannan abin da ya faru ko shakka babu da ainihin hadisi ne ya zo mana da shi aka ce an ruwaito daga wane da wane da wane cewa wata rana manzan Allah yana hudu ba ko yana sallah an watsi aka bar shi da mutum goma sha biyu da za mu sa shakku za mu ci hanya ko wannan hakanan ya za a yi hakan ana sallah juma'a kuma mutane su watsi ko kuma ana huduba su watsi kowanne ka ɗauka ko huduban ne ko zun huduban juma'a bangaren juma'a ne don haka dole in ana huduba ka za ka zauna ne ka nutsu idan ba hudu ba ba juma'a ko da an yi raka a biyu amma ba hudu ba to ba juma'a ba juma'a kai ba juma'a ta tashi a juma'a saboda ka ga ashe hudu ba din bangaren juma'a ne to sai aka watsi da ainihin labari aka bamu da sai mu sa shakku amma wannan alkur'ani ne ana karantawa to kuma ba ma aka ce tijara ba ba ma ainihin yunwa ne ya sami gari kuma gashi kayan abinci ya zo aka watse ba a a hadda lahau kamar da wani ruwan ibkummi ya ce da buge-bugen ganguna da bushe-bushe wasu kan je suna kallo to da labari aka bamu kawai sai mu ci anya kuwa haka to amma ana karanta wani alkurani wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infadu ilayha waɗannan mutanen nan da suka ga tijaran nan suka watse suka bar manzo Allah mutanen China ne ko mutanen indiya ne yahudawa ne ko nasara ne su waye su mutanen da ake ce musabbai su suka watsi sai goma sha biyu wani dan uwa yake ce ma wani wani malami ce mashi an ce kuna zagin sahabbai yace ba mu zagin sahabbai in mun fassara alkur'ani ne sai a ce mun zage su amma muka karanta ba fassara shikenan sai a zauna lafiya sai karanto mashi wannan aya wa idza ra'aw tijaratan aw lahawnin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima yace to hagan da ba don Allah ne faɗa ba yace lahaw fa tijara da lahaw in faddu ilaiha yace to muka fassara sai a ce mun zage su ne to sai mu shiru muka karanta ban fassara ba sai a zauna lafiya ba mu zage su ashe fassara alkur'ani ne zagi billahi alaikum billahi alaikum ko a wani ƙauye ne yanzu da limamin ƙauyen ana, ana cikin sallah sai mutanen ƙauyen suka watsi suka bar sallah mai za ka ce masu kama mutanen da kuke takaddasawa kenan gaba ɗayan su kuke ce musu Allah ya da su aljima'ina to ashe akwai wanda Allah ya da su kowane ne ya watsi kowane ne akwai waɗansu amma kaɗan kaɗan goma sha biyu a wani ruwaya nan a cikin tafsirin aburhan ya kawo sunayen mutane ce takwas ne ba zan karanto muku ba amma wanda yake so yana iya duba ya ce mutum takwas ne ba sha biyu ne ba ya kuma ambace su da sunan nakinsu su waɗannan su ne suka zauna ya ɗauko wannan daga ruwayan ibn shahar ashu ibn shar ashub a tafsirinsa a tabbaci daga tafsirin mujahid kai da isnadi mai tsawo daga ibn abbas ya ce yayin da da hiyatul kalbi dinnan ya zo ranar juma'a daga sham da ayari na karikitai da su mai da sauran zai aka buga ganguna don a nuna zuwansa to sai mutane suka tafi in ban da wane da wane da wance da wane da wane da wane wance ɗaya sai suka bar annabi sallallahu alaihi wa alihi a tsaye yana hudu ba a mumbari sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce laƙal nazarar lahu yau murjama ta ila masjidi falola haula isamaniya allazi na jalasu fi masjidi la udrimati madinatu ala aliha nara Allah ta'ala ya dubi ya dubi ya dubi madina wa ya dubi masallacin na ranar juma'a da ba dun su waɗannan takwas da suka wanzu tare da ni ba da an zubo ma madina wuta wa husubu bil hijara ka qaumi lut da kuma an masu ruwan duwatsu kamar yadda tsakon gwanin duwatsu kamar yadda aka yi mutanen lut wa nazala fihim rijalun la tulhihim tijara to kaga so wa'annan ke la tulhihim tijara dangane da su ne wannan aya ta sauka suka ce mutanen da ainihin tijara ba ta shagaltar da su daga zikirin Allah a malikiya suna itikadin cewa annabi yana sallah ne ba yana kuku ba bai suna cewa a mazhaban malikiya cewa idan liman ya kabbara sallah ya suna cewa ainihin a juma'a ba ta kulluwa sai da mutane mustafida adadi mai yawan gaske wanda ba za ka iya kidar daga su ce ɗaya ba uku hudu biyar shida kaga mutane da yawan gaske ko to zai fai a garin da ake zama a nan ne za a yin juma'a amma ba a yin mutane da ba a yin juma'a da mutane kwarori sai muta jama'a mustafi da ina ga muku malikiya ne suka ce amma idan liman ya kabbar sallah da mutane mustafira amma kafin ya bai sallama sai sallama ba wanda ya saurin yawan zuzan shi illa mutum goma sha biyu to juma'a ta yi amma idan ya waiwayo bayan ya yi sallama ya ga mutanen na ba su kai sha biyu ba to ba juma'a wannan sun gina hukunci ne bina'an akan cewa abin da ya faru ke ana sallah ne da annabi ya sallama ya waiwayo mutum goma sha biyu ne tare da shi saboda haka suka ce amma tun farkon shiga juma'a ba a farawa da mutum goma sha biyu wannan ina ga muku malikiya ne wasu masabobin sai suka ce ana iya fara juma'a da mutum goma sha biyu a imamiya za a iya fara juma'a da mutum biyar duk da liman wato liman da mamu hudu tun ibtida'a amma amma kun ga wasu a cewa ibtida'an sai sun kai sha biyu malikiya kuma ce la ibtida'an jama'ata mustafira amma idan suka wanzu zuwa ƙarshe sha biyu ne ta yi amma ba za a fara ibtida'an da sha biyu ba to ina ka wannan ne saboda su a wannan itikadin cewa ainihin ana sallah ne aka watsa aka bar mutum goma sha biyu to kuma wannan ba zai koya maka kan cewa ba wannan ne karan farkon watsewa ba manzo Allah ya fita Uhud da mutum dubu Abdullahi bin Ubay ya dawo da ɗari uku manzo Allah ya wuce da ɗari bakwai da wuri ya wuri suka gudu a wani ruwaya sai mutum goma sha biyu suka bar annabi annabi da mutum goma sha biyu amma sai yin ruwaya mutum bakwai kuma da sunan nakinsu su kawai suka tsaya tare da annabi sauran sun gudu in ya so a kashe annabi amma su sun tsira da ransu har aya ta sauka cewa bai kamata a ce mutum yana kwaɗayin shi ya rayu amma a kashe annabi ba na'am akwai wanda suka bada ransu don kariya ga annabi ko wanda suka tsaya amma dai wanda suka tabbata suka daram mutum bakwai ne wani Allah sha biyun da wannan suke faɗi kira suna sanan na masallaci to amma muna nan yanzu ga suran da ke gaban mu za ta yi magana dangane da wa'yansu nau'in sahabbai din sai kun mu ji in ba alqur'ani muke karanta ba ko kuma wani wanda yana da wani alqur'ani ne daban da yake wanke kowa da kowa amma ba da alqur'ani da aka saukar mu Muhammadu ba mu ce muku ba wanka ku ba akwai su fes kuwa akwai alladhina azaba Allahu anhum ar-rijsa wa taharahum tathira akwai su akwai kuma waɗansu rijalin sadaku ma ahadullah alai wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir akwai amma ba kowa da kowa bane in an yebo ba kowa aka yaba ba in an kushe ba kowa aka kushe ma ba ma wanda ya cancanci yebo ake yaba ma wanda ya cancanci kushewa ake kushewa in mun kushe mun kushe mu wanda aka kushe mai sai mu ce a ce duk sun kushe su mu ce a mun fi ku sanin darajar su amma dalilin yasa kuke yin wannan magana a ko mutanen da suke kusassu ne amma kuna son su shi yasa kuka yi bututu bututu da baki ko bututu da ke su ma dai rarrila wani to mu ji ba su yarda ba su yardan kai ka ba su ko sun sami yardan ka a shi kenan ba amma ba na Allah ba to adatan mukan faɗi waɗansu falaloli na na sura kafin mu rufe ana cewa ainihin ita suratul juma'a yana da kyau karanta ta a ainihin sallan isha sallan isha na daren juma'a a karanta juma'a da sabbi sannan kuma a sallan subahin ranar juma'a a karanta juma'a da wallahu a sallan juma'a kuma a karanta juma'a da munafiko cikin sawabul amal da majma'al bayani duk an rawaito daga imam sadiq yana cewa alwajibu ala kulli mu'minin idza kana lana shi'a an yaqra fi laylatil jum'ati bil jum'a wa sabbih isma rabbikal ala wajibi ga duk duk wani mu'mini wanda yake shi magoyin bayan mu ne daren juma'a ya karanta suratul juma'a da sabbih isma rabbikal ala wa fi dhuhri bil jum'a wal munafiqin a kuma a zuhur wato a zuhur din ranar juma'a shi kuma ya karanta juma'a da munafiku bai za fa'ala zalika faka annama ya amalu li'amali rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa kana thawabuhu wa jazaohu ala allahi aljanna in ya aikata haka nan kaman ya aiki da irin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ne don haka ya kasance yake kenan kuma sakamakonsa aljanna akwai ruwayi da yawa amma dai za mu gamsu da wannan cewa musabbi ne yin haka nan ko daga nan ya zo da sigan wajibi da aka sami kalma irin haka nan wato karfafa abu ne ba dun wajibcin idan baka yi ba sallah ta ɓaci ko ka sabi Allah yawa amma ka ba farara mai yawa har ma ana uduli in an yi mantuwa idan ana ce an baka kai rabin sura ba kana iya aje ta ka kama wata tunda mu a wurin mu dole raka'a dole a yi kammalalliyan sura saboda in ka fara karanta wata sura sawan a isha ini ko a subahi ko a zuhur ɗin juma'a sai ka ankara cewa ai wannan sai ka ɗage hannu daga wannan sura amma in baka wuce rabinta ba in ka wuce rabinta shikenan sai ka ci gaba kawai in ba ka rubuta rabin suran ba sai ka ɗage hannu a wannan suran kai bismillahir rahmanir rahim ka fara suratul juma'a a nan farkon farkon burhan ya kawo faralolin juma'a sai suratul juma'a da kuma wasu abubuwan da suka sami shafi sallan juma'a da bayanan su duk dai muna iya tsallake wannan insha Allah yawa insha Allah to Allah ka ganar da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirin da ke ci ka ba mu ikon aikata arbana suna fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi